بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه على نهجه واتبع اثره الى يوم الدين اما بعد جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته darasi ne shi na biyar kenan cikin karatu a cikin sahih muslim a yanzu muna cikin kadima a cikin babin kashi an ma'ayi da ruwa ta hadis babin da yake yayewar bayanin wato yadda ake bayyana aibin masu riwayar hadisi da kuma kan cewa wannan baya daga cikin riba wanda ta tafiya muna cikin wannan babin za mu ci gaba da ta'amala da kwanan wata bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu talatin da shida wanda ta daidai da 26 ga watan hudu na shekara ta dubu da goma sha biyar ta miladiya na za mu tashi inda imam muslim yake cewa wa haddasa ne da zaidun lahi ne sa'id ko na
بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا ابراهيم اياكم والمغيرة بن سعيد وابا عبد وابا عبد الرحيم فانهما كذابان.
نعم imam muslim ya rawaito da isnadinsa zuwa ga ibrahim shine ibn yazid an-nahai imam ahli kufa malamin abu hanifa ɗaya daga cikin al'ummar tabi'in baya daga cikin tabakar manya-manyan tabi'ai yana daga tabakar tabi'ai waɗanda suke mutawassitun ibrahim ibn yazid an-nahari yace iyyakum wal mughira ibn sa'id wa aba abdurrahim ku kiyayi al mughira ibn sa'id da aba abdurrahim fa innahuma kadzaban domin dukkan su su biyu makaryata ne in ka ji malamin hadisi ya ce wani kazzab ma'ana ya kirkiro hadisi ya dingana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wadda'an aka ce a kiyaye su ma'ana kada ku yi riwaya daga gare su amma mughira ibn sa'id fa huwa mughira qala an-nasa'i fi kitabi kitabi du'afa huwa kufiyyun dajjal mutum malamin mutanen cikin a cikin mutanen kufa dajjal magareci ne أخرج بالنار زمن النخعي ادعى النبوة أخونا شيء دوتا أزامن إبراهيم النخعي يا إلى أور النبشي يا ولد إلى أور النبشي كوا يا يرجع أخونا شيء دوتا لألا وسنا سنا سنيرم sun koyi da aikin sayyidina ali ne wanda yake waɗansu wanda yake sahabbai sun yi masa inkari cewa ba a kona mutum da wata saboda hali da ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya abin da yake waje yake wajabta a kashe shi sai a kashe shi da sarar wuya ba a kona shi da wuta ba wa ma abu abdurrahim kuwa an yi sabani da ya sunansa ya shahara da kunyarsa alkunya ya shahara da wannan alkunyar abu abdur an ce shine shine shaqiq abdabbi ba shaqiq ibn salama ba shaqiq abdabbi al-kufi al-qas daga cikin ustaz masu hikayoyi masu masu wa'azin turmi قيل هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي وكلاهما يكنى أبا عبد الرحيم وهما ضعيفان to kun ga a cikin nan akwai yayewar halin masu riwayar hadisi don a san su ba wanda ba da digi bane ba waɗannan mutanen da suke magana a kan su sune sune jagororin addini sune a'immatul huda Ibrahim an-Nakhai yana daga cikin a'immatu ahli Kufa a cikin madarisul ruwa da shi da Amir Shahabi عامر بن سراحيل الشعبي da mansur ibn al-mu'tamir su ne wanda wato ilimin ahalul kufa na tabakar wato manyan tabi'ai ya take zuwa gare su manyan tabi'ai su ne almajiran abdullahi ibn mas'ud to ilimin su ya take a cikin waɗannan waɗanda suke yi riko daga daga ɗaliban abdullahi ibn mas'ud su shaqiq ibn salama da su al-aswad ibn yazid an-nasa'i da sauran waɗanda suke a wannan tabakar tasu shi ibrahim ibrahim na haɗi ɗaya daga cikin a'immatul hadith wal fiqh a kufa to ga abin da yake faɗa saboda haka ya nuna cewar malamai sun yi bayani akan aibin sun yi bayani akan abin da zai yaye halin masu riwayar hadisi don a yi nasiha kada a ɗauki hadisi daga wanda yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya saboda a tsare sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
حدثنا أبو كامل بن الجحدري أبو كامل الجعدري شيني حسين فضيل ابن فضيل ابن حسين الجعدري نسبة إلى جعدر sunan wani mutum ne daga cikin kakanninsa
حدثنا حماد وهو بن زيد na'am قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن السلمي ونحن جلمة ونحن جلمة أيضاء حدثنا عاصم شيخ ابن سليمان الاحول عاصم ابن سليمان الاحول شيخ ائمه البصره يقول كنا ناتي ابا عبد الرحمن السلمي mun kasance muna zuwa wajen abu abdurrahman sulami abu abdurrahman sulami ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai da suka ɗauki ilimin alkur'ani daga sahabbai a yayi riwayar shine rawaito hadisin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu daga abu daga sayyidina usman yace da ba don wannan hadisin ba yace wannan sanin wannan hadisin shi yasa ni nake zaune a wannan sariya din shekara nawa yace tun bukari shekara 30 yana zaune a wannan sare yana karantar da alkur'ani abdullahi ibn habib ibn ibn rubai'a as-sulami yace mun kasance muna zuwa wajen sa wala hanu ghilmatun aifa alhali muna yan yara aifa samari mun so matasu al-yafa daga cikin yara shine wanda yake na gab da balaga ya tashin balaga farkon zamantowar sabalihi na'am فكان يقول لنا ya kasance yana ce mana لا تجالس الفساق kada ku zauna a wajen masu kas- ma- wa- wato ma- ma- masu wa'azin sirri غير masu kasa
غير أبي الأحوص in ban da abin aswad abin ahwad sallallahu alaihi wasallam domin shi malami ne kuma tika ne
وإياكم وشقيقا kuma ku kiyayi shaqiq قال yace وكان شقيق shi asul هذا ahwal yace wa kana shaqiqun hada shi wannan shaqiq din ha- wannan يرى رأي الخوارج yana ganin wato ra'ayin yana kan ra'ayin khawarijawa Walaysa masu da daga cikin masu kafirta musulmi walaysa bi abi wa'il ba abi wa'il bane al-kufi abu wa'il sa- a- a shaqiq ibn salama ba shi ake nufi ba. shi wannan baya daga cikin waɗannan al-qussas wato su al-qussas saboda a gabaki daya a riwayoyinsu akan abin da zai ba mutane mamaki ne don a ba su sadaka ba su yawa a zuciya kun san me me kasafin yakin ta buka ya har da su daddawa da sauransu da a ciki wancan zamanin ma akwai daddawa yanzu irin waɗannan wato shi abu abdurrahman sulami da yake daga cikin a'immatul din ne yake ce ma samari tun suna yara kada ku rinka zama wajen al-qissas saboda wannan shi ne zai sa mutum ya zama ba shi da tilmizi komai aka faɗa na addini kawai ya kwasa ya ta riwaya ba tare da tilmizi ba wato kamar yadda ake tilmizin riwayoyi haka ake tilmizin wanda ake riwaya daga wajen su na'am
حدثنا أبو بسام محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جليلا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة بالرجعة na'am Ah, ah, ah, ah, wannan asar ɗin daga jarir ne jarir ibn abdulhamid abbabbi ɗaya daga cikin a'immatul basra yace laqitu jabir jabir ibn jabir ibn yazid al-ju'fi na hadda jabir ibn yazid al-ju'fi ah, al-kufi falam aktub anhu ban rubuta wani hadisi daga gare shi ba kana yu'minu bir raj'a na kasance yana imani da ar-raj'a الرجعة أبونا أكيد في ده الرجعة شيني قول من شيئا ده عبد الله بن سبا يكاو مسا أشين الدين شو سيدنا علي بن متبع yana nan yana yawo a cikin gajimare duk wani daga cikin 'ya'yansa wanda ya fito zai kwace mulki in ya cancanta a fita da shi zai yi kururuwa daga sama ukuruju ku fita ku je ku yi jihadi tare da shi waɗansu kuma suka ce a abinda ake nufi da raja'a wanda wannan shine as- shine aswa ke cewa babu wani daga cikin a'imma din su ba ce zai dawo a ƙarshen zamani zai dawo in kuma ya dawo za a dawo da makiyan ahlul bait da ya musu hisabi za a fitar za a fito da a, abin nan alkulafa alkulafa abubakar da umar da duk waɗanda da aisha da hafsa ya musu ya musu aizatar da hajji a kansu ya dawo to wannan kaga wannan aqida ce wanda take aqida ce wanda take bid'a mai fitar da mutum daga cikin addini to jabir jabir ibn yazid al-ju'fi yana kan wannan aqida dan haka jiri ya ce ban yi riwaya daga wajen sa ba domin wanda yake ba a amince masa a cikin addinin sa ba ba za a amince masa ba a cikin riwaya na'am
حدثنا حدثنا الحسن الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث
نعم حدثنا الحسن الحلواني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر مسعر بن الكدام قال حدثنا جابر بن يزيد misana ya daga cikin a'immatul hadith yace Jabir ibn Yazid ya ruwaito mana hadisi qabla an yuhditha ma ahdath amma tun kafin ya kirkiro isra abin da ya faru ya tsara na bid'a wato ne nuna kan cewa dan bid'a yayin da yake ba akan ra'ayinsa na bid'a ba ya halatta a yi waya da gare shi wanda yake haka ne dan ba wai dan a kashin kansa aka kyale shi ba aka kyale ruwayarsa saboda abin da ya tsara na bid'a wanda ta sa ake tuhumarsa a cikin addininsa na'am
وحدثني سلمة بن شديد حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة
نعم حدث سلمة بن شبيب يروي لدى الحميدي الحميدي شيني عبد الله بن الزبير آه الحميدي المكي وندا شيني حديث شيني نفرقه أشكين بخاري حدثنا سفيان شيني ابن عيينة قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر آه الناس أنا أنا نفهم معلمي معلمي حديثي سنكسن شيسنا رواية جابر قبل أن يظهر ما أظهر كافين يبين أبن يبين ولما أظهر ما أظهر يعني يبين أبن يبين اتهمه الناس سيمتع يتكت الجيش في حديثه أشياء حديث نساء وتركه بعض الناس والأنسوة نماس كالكل ويا بوجه سفت فتا فقيل له سيأكشي مشي وتب ابن عيينة وما أظهر من يبين قال الإيمان بالرجعة إيماني بالرجعة وتأكيد الرافضة dan rafi ba ne yana da cikin alkurat wanda na haka hadis don haka ake yi masa tuhuma hadisinsa hadisinsa yana cikin tirmidhi amma ba a kafa hujja da hadisinsa ba kuma a tabuya riwayar wani garansa saboda tuhumar da ake masa a cikin adalarsa na'am
وحدثنا حسن الحلواني حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح ابن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي سبعون ألف ألف حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها لما حدثنا الحسن حسن بن علي الحلواني يشي حدثنا ابو يحيى الحماني شيخ عبد الحميد ابن عبد الرحمن الكوفي الحماني ما لم حديثه اما آه متكلم فيه حدثنا قبيصة وأخوه آه قبيصة آه وأخوه بس بس وانا النووي بيبقى وانا بيانه مالي أخوه ثم بعد أنهما سمع أما وأن لا يؤثركم جهالة تندى شيء قبيصة يا وذاكر تندى شيء ثقل أنهما سمع الجراح بن مليح سنجاء الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول na ji jabir yana a jabir ju'fi indi sab'una alf hadith ina da hadisi dubu saba'in an abi ja'far daga abu ja'far shine al-baqir muhammad ibn ali al-baqir an nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha dukkan su daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi dubu saba'in to abu ja'far tabi'i ne daga yana da cikin a'immatu ahlul bait to amma a tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam riwayarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam mu'bala shi tunda ya ga kanana ya ga kananan tabi'ai irin su jabir saboda haka ta ya zai yi waito daga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan illa al-marasi to shi jabir ya ce yara da su da yawa to kuma sananne ne wajen malaman hadisi cewa hadisan da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kai kushirin wannan saboda ka sauran ina ya samu su kaga wannan alama ce na tuhuma a kansa abu ja'far an ce masa albaqir me yasa ake ce masa albaqir
لأنه بقر في لأنه بغر بقر العلم أي شقه يا كيد إلمي هيا كي يزوى دا قندار سطنسا نعم
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي ل... إن عندي لخمسين ألف حديث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من الخمسين ألفا
وأنا حديث لك زهير الجعفي كينا يقول قال جابر جابر يجي أو سمعت جابرا وكما ناجي جابر يقول هنا شوى إن إني لخمسين ألف حديث هذا حديث يجب سبعين خمسين ما حدثت منها بشيء وهي رواية قيل مسلم قال ثم حدث يوما بحديث سوى أنا رواية وأنا حديثي فقال يجي هذا من الخمسين ألفا وأنا هذا مسكين أبو خمسين yani su ne gara'is ana cewa akwai waɗansu mutane haka suke su irin waɗannan gara'is sun suke nema abinda ba a jin su wajen kowa sai wajen wani to kuma waɗannan ne su ne bala'i bala'i ne ke a cikin su. na وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مدع يقول سلام.
سلام بن أبي مذيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني ابراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت ابا الوليد ابو الوليد الطيالسي كان هشام بن عبد الملك الطيالسي ومن الابنك جاء من امام احمد ياشي بالتاف سواء مضبوط مشكور يلا شوى سمعت سلام بن ابي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي خمسون الف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ده حديث يدبو خمسين دقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوانا دبي ساعة mutane sun je sun yi riwaya daga wajen sa ba saboda mai abin tuhuma ne a cikin addinin sa na
وحدثني سلامة بن شريك حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو أي- أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فقال جابر لم يجئ تعويل هذه قال سفيان وكذب فقلنا لسفيان وما أراد بهذا فقال إن واحدة تقول إن عليا في السحاب ولا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان يقول جابر فذا تعويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم
إمام مسلم يشي حدثنا سلمة بن شهيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وعين سفيان أنا ها inda kuwa ga Humaydi daga Ibn Uyayna daga Sufyan Ibn Uyayna eh Humaydi ya shahara da shine ya ruwaito ya shahara da riwaya daga shine rawiyatu Sufyan Ibn Uyayna shine Ahmad bin Nasir Ibn Uyayna yace sami su rajulan na ji wani mutum sa'ala jabiran ya tambayi jabir shi ne al-ju'fi an qawli Allah azza wa jalla akan fadin Allah ta'ala falan abraha al-arda hatta ya'zana li aw yahkuma Allah li wa huwa khairul hakim ba zan fita da ba zan bar garin Misr ba hatta ya'zana li abi sai ubana ya mun izini aw yahkuma Allah li wa kuma Allah ya hukunci a gare ni wa huwa khairul hakim shi ne kai yin masu hukunci fa qala jabir sai jabir yace yana da tafsiri lam yaji tawil hadhihi al-ahadith tawil fasara wannan ayat ba ta zo ba ala sufyan kadaba sunan shi kuma kuma ƙarya yake yi fa qulna li sufyan sai muka ce ma sufyan wa ma arada bi hada me yake nufi da wannan fa qala inna rafida taqul inna aliyan fi sahab rafida suna cewa sai inna ali ibn abi talib fi sahab yana cikin yana cikin lahira gidai fala nahruju ma'a man kharaja min waladi hatta yunadi munadin min as-sama dan haka ba za mu fita wato mu yi a inqilabi mu fita mu yi khuruji mu fita daga cikin da'ar wani shugaba ba tare da wani wanda ya fito ya ce ya yi jagoranci kan aika waye ba za mu fita da wani ba har sai makirayi ya yi kira daga sama yana tana nufin wasu al'ali kenan annahu yunadi shine zai yi kiran an ukhruju ukhruju ma akuna ku fita tare da waye fala ya qulu jabir fa fa za ta'wilu hadhihi al-aya jabir yace wannan shine fassara aya سفيان بن عيينة وكذا كما كان يكي كانت في إخوة يوسف عليه السلام آية تأتو أكن إمام النبي يوسف don goyi na yadda cikin abin da rafida suka shahara da shi shi ne abin da ake ce ma al-tawilul fasi al-tawilul fassara wadda take wato sarrafar da lafazi aya daga zahirinsa zuwa ga abin da ba zahiri ba iri biyu iri biyu ne akwai al-tawilul sahih shi ne wanda ake yi da dalili akwai kuma a ta'awilul fasir fassara wanda take sarrafar da lafazi wanda yake na barna na ƙarya na kuskure to kamar irin wannan kenan to za su da sun shahara da yin wannan kun ga wannan ayar ai kaga akan kisar annabi Yusuf ce shi yasa yace ayar akan ƴan uwan annabi Yusuf falan abraha al-abba shugaba dan uwansu babban dan uwansu qala kabiruhum alam ta'lamu anna Allahu qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض to kaga maganar ta ce amma sai suka yi suka yi mata fassara da wata irin fassara wadda take za su tabbatar da ita za su tabbatar da mummunan aqidar su da wannan mummunan fassara saboda haka malamai a arrabaniyuna ahlus sunna irin su ibnu uyayna suka yi musu inkari suka yi musu raddi sunna suka yi musu raddi suka yi musu inkari to haka zalika haka nan malaman ahlus sunna kowace suke a fadake suke da irin barnar da masu barna suke kawo to kuma yanzu kaga idan da wani bai san jabir ruju'i ba da san aqida to sai dauka wani malami ne ai na jima wani tafsiri ga wani malami a rubuce amma shi ibnu uyayna yana ji sai ya gane abin da yake nufi sai ya gane abin da yake nufi wato aqidar ta ce aqidar ta ce kamar yadda ni zaka ga wato in ka ji fassarar dan shi'a a zaka santa in ka ji fassarar abin nan dan hawari za ka gane ta in ka fassarar abin nan dan bulatu sufiya za ka gane kana ji zama za ka san daga cikin wato barnar da ke cikin makabarsu to duk wannan ya nuna malamai wanda su sune a immatul islam shi wanda ya wannan magana su fiye ibn uyayna kaga imamu ahli makka ne a matsayinsa a makka kamar matsayin malik yake a madina su ne suka rinka tsoratarwa suka rinka gargadin mutane akan wato masu riwayar hadisi waɗanda suke ba amintattu ba na
malam nan gurin ina son sakar kalamar kuruju ma'a man kharaja min waladi eh ba waɗanda ma'ana ai sun ce duk wani wanda daga cikin ƴaƴan sayyidina Ali da ya khuruj ya yi tawaye akan shugaba to wajibi ne a yi masa biyayya irin su Zaid ibn Ali ai haka ba su biyayya gare shi ba tunda ba lokacin da suka zama to rafida ba da zai bina ali ya fito ya ɗauki makami zai yaƙi da banu umayya su shi a basu bi shi ba saboda sun tambaye shi ne yake faɗa akan abubakar da umar ya ce huma imama huda saboda haka suka yi rafazinsa to da shi da irin su abdullahi ibn hassan da ibrahim ibn hassan ibn hassan ibn ali ibn abi talib duk sun yi khuruji su a zamanin imam malik suke to abin da yake faɗa duk wani wanda zai yi khuruji daga cikinsu daga cikin zuriyar sayyidina ali to yan shi'a ba za su bi shi ba sai idan sun ji an yi kira daga sama cewa ku fita tare da wannan wato wannan imam ne wato to wannan imam ne wato shine shi kun ga sai na yana nan ke shine yake wannan wannan ita ce aqida su taraja na'am
وحدثني سلمة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا haka ma dai wannan da nafsi da isnadin irin da yawan can dai isnadin muslim zuwa ga ibn uyayna ta hanyar salama ta ibn shabir da al-humaydi yace ibn uyayna yace sami'tu jabiran yuhaddithu naji jabir yana riwayar hadisi bi nahwi min 30000 hadith da kusan kusan hadisai dubu talatin ma astahillu an adkura minha shay'a ba na halattawar na ambaci wani hadisi daga ciki wato saboda zahirin karya da ke ciki wanda ya nuna hadisi wanda yake karya ne ba a riwayarsa ba a riwayarsa illa kawai domin a bayyana buglaninsa a bayyana karyarsa wa annani kaza wa kaza a ce a bani kaza da kaza wato ko da za a bani ja'iza za a bani wani abin amfani ja'iza a ce ne riwaya da hadisi ɗaya ba na ganin ya halitta ne saboda zahirin karya da ke cikin نعم
قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جليل بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حسيرة الحارث بن حسيرة بنيك قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم
نعم آه يجي إمام مسلم يجي سميت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد الضبي البصري يجي الحارث بن حسيرة لقيته يجي تعرف الحارث بن حسيرة قال نعم شيخ طويل السكوت ومن مال من ثوم من ثوم شو شو بايا مدانا يصر على أمر عظيم yana ya fi tuba yana tafiya a kan al'amari mai girma alhari ibn hasira nan baga barin karanta mu nemo shi da Allah anan muka tarjama sa ka samu da duba tarjama sa nawawi da yi magana huwa asdiyun kufi sami'a zaid ibn wahab kawai abinda annawi ya ambata kenan don haka ya kamata mu ga tarjamarsa kamilan don mu gane shin yusirru ala amrin azim dinnan shaitanun sakit ne shaitanun akharas ko kuwa yana daga cikin yana daga cikin mutanen a koko saboda zuhudu ne kun san akwai wanda ake cewa shaitan al-akhras ko samitu yahya yahya ibn ma'in a cikin tarihinsa yana cewa al-harith ibn hasira al-azdi kana shi'iyyan saboda haka yusirru ala amrin azimin kun fahimci menene al'amrul azim din ko eh bid'a ce wadda take mai girma take boye ta amma to ka gani amma duk da aka al'ijili ya ce fiƙa eh al'ijili shi yasa ake ce mai ijili mutasahil yawwa kun ga fassarar ta zo su'ila abu dawud an al-harith ibn hasira فقال حدثنا أبو غسان نفس الإسناد المسلم حدثنا أبو غسان قال سمعت جرير يقول كان الحارث ابن حسيرة شيخا طويل الصمت يصر على أمر عظيم من التشيع eh kun ga an fassara mana saboda haka abinda ake nufi da al'amrul azim na bid'a ne na'am
حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم لم يكن بمستقيم اللسان وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم نعم حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي احمد بن ابراهيم ده يعقوب بن ابراهيم الدورقي ان uwani dukkan musu malaman hadisi ne an yi sabani ne ma'anar nisbar su zuwa ga ad-dawraq ad-dawraq an ce qaryatun fi faris wadansu kuma suka ce dawraqiyya nasba ne ila dawraqiyya irin doguwar hulan nan za ku gansu a cikin zanen mutanen da alamar a tsailasan an ce mata dawraqiyya doguwar hula ce ta malamai za a ga suna sawa eh na wani ne Herodotus Herodotus to amma ni dai ban ga ban san irin ta Herodotus ba amma dai ta dai wannan dai a irin wannan dauratsiya din za ka gani a cikin irin zanen malaman musulmi na wancan karnin da za ka gani ta doguwar hula ɗaya wata doguwa ce wata zirin tuli za ga wani gun yayi su za gansu da wannan mai tsoho haka a cikin al'alam din eh a cikin alam da zai kalli za ka ga an kawo su kwarai da gaske an ce nisba ce ya zuwa gare ta waɗansu kuma suka ce nisba ce ya zuwa ga bauta saboda babansu yayin da yake saurayi ya shahara da bauta ibrahimu dauraki saboda haka wanda yake yawan ibada mai yanke mai yanke kansa ya shiga cikin masallaci kullum cikin ibada akan ce masa addauraki يجي حدثني عبد الرحمن بن يهدي آه، ابن مهدي الامام عن حماد بن زيد قال ذكر ايوب رجلا ايوب شين ابن ابي تميمه السختياني يا ام شون ونمشون ويوما او ترانا فقال لم يكن بمستقيم اللسان بمستقيم اللسان bai kasance ne mai ɗaga harshe ba ma'ana baya tsare kansa daga karya shi ne ma'anar mustaqim lam yakun bi mustaqim lisan kaga wani ya daga cikin tawarru'in shi wajen ta wajen ibarar ya zaɓi ibara wadda take a akwai wani abu a cikin ta haka aka bai ku imamu buhari ya ce mai na ga cikin ibara din san yana magana a cikin ruwa bai cika cewa kadba ko yadda ko wabba ko dajjal ko makamancin wannan ba sai ka ji ya ce fihi na ba ko ce saka tu'an ko makamancin wannan وذكر آخر يا أم بتشون متم فقال هو يزيد في الرقم أي أنا قاري أكم أو ma'ana in ya tashi riwaya abin da ba a yi ba zai faɗa abin da yake sama da abin da yake kamar yadda mutumin da yake awo yake karawa to ba shi da aminci ba aminci ba amintacce ba ne na
حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من قبله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة
wannan ah, waɗannan lafuzan guda biyu da ah, ayyub ya faɗa kinaya ne akan karya lam yakun bi mustaqiman lisan da yazidu fi raqm kinaya ne yayi yayi alkunya ne akan shi magrici حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال ايوب السختياني ان لي جارا ina da wani makwabci kuma zakara min fadli sannan ya ambaci falalarsa wato wajen ibadarsa da alkhairinsa wajen tsakaninsa da wajen addininsa walau shahida indi ala tamratain ma ra'aytu shahadatan jari amma da zai kawo yin shaida akan dabino kwayar dabino guda biyu ba zan karbi shaidarsa ba ba zan ga cewa shaidarsa karɓaɓɓa ce ba saboda ba shi da ahaniyar sanin shaida na ya ƙara da sani da kiyayewa kaga mutum yana da gaskiya ba ya karya ba kuma mufaffar ne abin nan gafalalle ne mara fahimi ne su su su ne ba za a karɓi shaidarsa ba alƙali kuma gani irin wa'annan ko a kotu to in ba za a kan haƙƙi ba za a karɓi shaidarsa ba to balantana akan haƙƙin al'umma baki ɗaya shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة فقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة
حدثني حجاج محمد بن رافع محمد بن رافع صاحب عبد الرزاق هنا صاحب عبد الرزاق الصنعاني وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن حمام الصنعاني صاحب المسند قال قال معمر معمر يجي معمر بن راشد ما رايت ايوب اغتاب احدا قط الا عبد الكريم ban taba ganin ayyub yayi giban wani ba face abdul karim wato giba ce zahiri ai maganar wani wato bai taba ganin sai maganar wani mutum ba sai abdul karim abdul karim ya ani aba umayya abdul karim ibn adil mahari wanda imam malik ya cewa ban taɓa riwaya daga wajen wani ɗan kufa ba sai abdul malik sai abdul karim ibn adil mahari ya ce gharrani bi husni salati ya ruɗe ni da da kyan sallarsa ina yin sallah da nutsuwa da kyan sallah ita da ake ruɗe shi malik ya yi ruwaya daga gare shi bisa al'adarsa in ba ɗan garinsu bane bai san shi ba ba ruwansa da shi amma wannan ya zo ɗan kufa ya gan shi yadda yake sallah ya ruwaya daga gare shi shi ne yana daga shi yasa ake cewa dukkan wanda malik ya ruwaya daga wajen safiqa ne illa abdul karim ibn abil mahari shi ma kuma saboda bai san shi bane to ayyub yake sai abdul karim ibn yani aba umayya fa innahu dhakarahu ya ambaci shi shi ayyub wato ya ambaci abdul karim sai ya ce rahimahullah Allah ya yafi masa kana ghayra thiqa ya kasance ba amintacce bane لقد سألني عن حديث لإكرمة يا تنبين ولا حديث لإكرمة ثم قال سمعت إكرمة سمي جنادي إكرمة يا شيخ mun gani iddi'a'u sama'u malam yasma ɗaya daga cikin abin da malaman hadisi suke rusa mai rawi kenan suke tuhumar sa da karya idan yayi da'awar jin abin da bai ji ba ka gani mai hukun da ya ce an ikirma shi kenan amma in ya ce samitu ikirma shi kenan ya tabbata cewa ya yi karya a cikin hadisin mutane na
حدثنا الفضل حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى وجعل يقول حدثنا البراء قال حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم وذكرنا ذلك لق- لقتادة فقال كذب ما سمع منهم إنما كان ذلك سائلا يتكفف يتكفف الناس زمن طاعون الجاري
نعم آه، حدثنا الفضل ابن سهل قال حدثنا عفان عفان ابن مسلم الصفاء قال حدثنا همام شيني ابن يحيى العودي قال قدم علينا أبو داود الأعمى أبو داود الأعمى يا ذومنا مشهور بكنيته أنشي سننسى آه، نفي ابن الحارث القاص أنشي دب لائم وجم القصاصي شو لن يوحد بالدنيا كاسن إرو النابل شيني wataran ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in suka zo wani masallaci a baghdad sai suka ji wani irin wannan kusasu din masu wa'azin filmi ya zo yana magana cewa yana ta magana a hadisul fada'il wanda ya kar wanda ya ce la ilaha illallah Allah zai halicci wani tsuntsu da za a yi masa baki wajen dubu saba'in kowane baki yana tasbihi dubu saba'in yana yi masa zai rinka masa gashi da ya ji dogon falala bayan ya gama a kuma da ya tashi ruwaya sai ya ce haddasa ya ahmad ibn hanbal wa yahya ibn mahi sai ya kawo hadisi ya sake kawo haddasa ahmad ibn hanbal da yahya ibn mahi kawo hadisi sai da ya gama aka an tattara masa kudin sa ya kunshi a cikin ya kunshi a cikin jakarsa zai zai fita sai ya haya ibn ma'in sai ya ce masa zo ya zo ya ce zauna ya zauna ya ce ni ne ahmad eh, ni ne ya haya ibn ma'in wannan shine Ahmad ibn Hanbal ka ce ka ji wannan hadisin daga Ahmad ibn Hanbal ya haɗe mu ko mu san wannan hadisin ba waye ga maka sai ce "Mm, dama na dade ana cewa ya haɗe ibn Ma'in wawan mutum ne ban taba sanin cewa wawa bane sai yau yace ai a haya ibn ma'in guda dubu ne ruwaya daga wajen sa kai ne kadai a haya ibn ma'in imam ahmad sai ya kushe bakin sai ya tashi ya fito shi na ga maka da ke masa to al-qussa sune suka shahara da irin wannan saboda neman abin duniya kamar haka za ka أبو داود الأعمى نفيل بن الحارث القاص الأعمى متفق على بعثه آه يشي قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم يشي قاشي وانت يرى رواية لك صحابي البدريين يرسل البراء بن عازب دا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة ممكن يمكن قيامة قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي إمام أهل البصرة فقال حدث shi ƙarya yake ma sami a nan bai taɓa jin bai taɓa bai taɓa bai taɓa jin hadisin su ba bai taɓa riwaya daga wajen su ba inna ma kana zalika sa'ilan wannan almajiri maroƙi ne mai bara ne ya takaffafu nas yana bara mutane al-takaffu shine mutum ya miƙa hannu ana bashi zamana ta'unil jari zamanin da aka yi ta'un jari ta'un jari يجري اختلف فيه اختلافا شديدا متباينا بعيدا ومن ذلك ما قاله آه آه ما قال آه ما قاله أبو أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد قال مات أيوب السختياني في سنة في سنة 32 و100 في طاعون الجارب ونقل ابن قتيبة في المعارف عن الأصمعي أن طاعون الجارب كان في زمن ابن الزبير سنة 67 وكذا قال أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائن في كتاب التعالي أن طاعون الجارب كان في زمن ابن الزبير رضي الله عنه سنة 67 في شوال كذا ذكر الكلابابي في كتابه في رجال البخاري معنى هذا وإنه قال ولد أيوب السختياني سنة 66 وفي قول إنه ولد قبل الجارب بسنة وقال القاضي إياب في هذا الموضع كان الجارب سنة 60 سنة 19 و100 وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي في ترجمة عبد الله بن مطرف عن يحيى القطان قال مات مطرف بعد طاعون الجاري وكان الجاري سنة 87 وذكر في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك وأنه ولد بعد الجاري ومات سنة 37 و100 فهذه أقوال متعارضة فيجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذه كل كل طاعون من هذه يسمى جارفا لأن معنى الجرف موجود في جميعها وكانت وكانت الطوائين كثيرة وذكر ابن قتيبة في المعارف عن الأصمعي أن أول أول طاعون كان في الإسلام طاعون أمواس بالشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي أبو عبيدة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه رضي الله عنه ثم الجارب في زمن ابن الزبير ثم طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارى والجواري بالبصرة وبواسط وبالشام والكوفة وكان الحجاج يومئذ بواسط في ولاية عبد الملك بن مروان وكان يقال له طاعون الأشراف يعني لما مات فيه من الأشراف ثم طاعون أجي بن أرطع to almuhim ya kun ji wannan bayanin akan ta'unul jarif din nan an yi sabani a kansa lakin yabdu kan cewar alam ne a wajen su sananne ne a wajensu musamman su mutanen basra wallahu alam wanda abin da zai ayyana shi al'almuhim wannan yana da alaka da shi abu dawud al'ama a kan abin nan ɗinsa wanda la'alla zai fi kusa da kan cewar ayyam ibn zubair ɗin ne tunda wanda yake in aka ana maganar lokacin da ayyub ya rasu ni a 32 a lokacin nan ai babu sahabbai gaba daya na'am
وحدثني حسن بن علي الحلواني na'am قال حدثنا يزيد بن هارون أخبر أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي ثمانية عشر بدر- بدريا فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجالس لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافها و- ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافها إلا عن سعد بن مالك
نعم وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال اخبرنا حمام حمام كما دين يدعو عن شين اسناد ابن يحيى العودي يشي دخل ابو داود الاعمى على قتاده ابو داود الاعمى يشي بوجه قتاده فلما قام قالوا يعني da ya tashi ya tafi sai suka ce wato su yan majalisin qatada inna hada yazqumu annahu laqiya 18 badriya wannan yana cewa wai ya hadu da sahabbai sahabbai badariyai guda goma sha takwas wato wanda suka halarci yakin badar kuma yana nuna kan cewa kenan manyan sahabbai ne ko faqal sai faqal qatada sai qatada yace hada kana sa'ilan qabla jari wannan fa a- a- mai bara ne ya ake abin nan maroki ne maroki ne qabla jari kafin lokaci kafin a- aljari ta'un din aljari kun san ta'un ai ko annoba balara la ya aridu fi shay'in min hada baya bijirar da kansa ga wani abu daga cikin wani wato ba san shi da neman ilimi ba ولا يتكلم فيه فما يا مجانا عشان شأن هركة إلي فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري عن بدري مشافهة شنارا إلى الله الحسن حسن البصري كنا بيي من رواية حديثي لقون بدري ومشافهة وان دي يجنش يي مشافهة بشي وتو يي مجانا بشي بكي لبكي ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة ولا سعيد بن المسيب يي من رواية بدري مشافهة كما ده حسن ده سعيد دك sun fi shi abu dawo da a'ama illa an sa'ad ibn malik sai dai kawai daga sa'ad ibn malik wai sa'ad ibn malik ibn sinan na abu sa'id ibn kudri ba sa'ad ibn malik ibn sinan ba sa'ad ibn malik eh eh eh sa'ad ibn abi waqqas ahsan sa'ad ibn abi waqqas shine sa'ad ibn malik amma ai abu sa'id ibn al-khudri sa'ad ibn malik ibn si a a a shi ibn malik ibn sa'ad ibn malik ibn sinan shi ai yana da cikin kananan sahabbai shi sai yace wa qawlu sa'ad ibn malik ko sa'ad ibn abi waqqas وابن واسم ابي وقاص مالك بن ابن وهيب وقيل ابن وهيب او اما المسيب والد سعيد فالصحابي المشهور رضي الله عنه وهو بفتح الياء هذا هو المشهور ابن المسيب هو المشهور وهكى صاحب مطالع الانوار عن علي بن المديني انه قال اهل العراق يتقون الياء واهل المدينه يكسرونها قال وهك- وحكى ان سعيدا كان يكره الفتح وسعيد امام التابعين yana cewa sayyabuna sayyabahum Allah in aka ce musayyab ai wanda aka ya zama to ribatacci kai ma kai ma a mai da kai ma ka zama to haka eh to ai shine ingantacci ita ce ma'anar da take babu da musayyib shine mai yin mai mai daukan a mai daukan ribatattun amma in kace musayyib wanda aka ribatar da shi shine ismu maf'ul to shi yasa yake cewa sayyabuna sun mai da mu ribatattu su ma Allah ya mayar da su ribatattu shi yasa ake cewa wajensa al-mashhur bil kasri sa'id ibn al-musayyib amma kamar musayyib ibn rafi' shi wannan bil fathi ne rafi' musayyib na'am
حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن رقبه ان ابا جعفر بن الهاشمي المدني كان يدع يدع احاديث كلام حق كلام حق وليست من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عثمان بن ابي شيبه dan uwan abubakar su biyu dukkanin su yana shi ma an ce yana da musnad Usman ibn Abi Shayba haddathana Jarir shine ibn Abi Hamid Abdabi an Raqaba daga Raqaba Raqaba ta ibn Mas'ala Raqaba ta ibn Mas'ala ibn Abdullah al-Abdi al-Kufi Abu Abdullah وكان عظيم القدر جليل الشأن رحمه الله إن أبا ج... أن أبا جعفر الهاشمي سوى أبو جعفر الهاشمي آه الذي تقدم في أول الكتاب شيني عبد الله بن آه بن مسور المدائي من- يا يا جماعة عن مجلس الهاشمي المدني كان يضع الأحا يضع أحاديث يا كسن شينا كثير حديثي نكريا كلام حقي wato magana ce ta magana ce ta gaskiya ingantacciyar magana walai ta min ahadithin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane wa kana yawiha an nabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya rubuta su daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya samu wata magana ta hikima magana ce kyakkyawa ta hikimar mutane sai mata isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ji maganar malaman malaman dubbu malaman likitanci wanda ita hikima ce sai ya sa mace isnadi ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan wafaqul hadith duk kira ma annabi sallallahu alaihi wasallam karan duk da yake maganar gaskiya ce amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba idan mutum ya yi mata isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafaqul hadith na'am ka gani inda ba dan malamai sun yi ma- inda ba dan malamai sun yi magana akan waɗannan ba ta yaya za a gane ta yaya za a gane da shi kenan sai a ɗauki magana da da ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saka a cikin addini shi kenan sai a canza addini to shi yasa malamai dole suka yi wannan magana duk da yake maganar ta kunshi magana akan mutuncin mutum za a gaya masa abin da baya so yi yanzu kamar shi wannan abu dawo da al'ama kaga zai je tashi ne sannan ake magana wannan fa ga abin da zai yi ce ba faɗa a wajensa ba wataƙila sai a ce to a a gani in banda me yasa ba su magana yana nan ba me yasa ba su magana yana nan ba sawa'un yana nan ko baya nan aka magana duk da yin domin tunda ya zamanto bai kiyaye ma magana bai kiyaye ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarman maganarsa ba to ba shi da kurma ba shi da alfarma dan haka a keta alfarmarsa dan a tsare addini wannan wajibi ne to shi sa wayannan kuka da ake ta kawo su manyan manyan malamai ne wanda su ne suka fi kowa su ne suka fi mu sanin hududul halal wal haram amma duk da haka suke wannan magana saboda me saboda nasiha ga addini kuma imam muslim kuka lura ya tsawaita ko wajen kawowa to yawanci haka malaman hadisi suke yi yawanci masu muqaddimar jarh wa ta'dil sai sun yi irin wannan su kawo abubuwan da magabata suka faɗa cewa ba su suka fara ba yanzu kamar آه، ابن ابي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل شو ما تدري يقولوا ولا مقدمه الكامل لابن عدي شو ما تدري يقولوا ولا مقدمه هي كاو ما غباتا wanda su ne suka fara wannan magana domin a san wannan wato abu ne wanda ya samu tushe tun daga magabata inda za a ga daga ciki an kawo maganar sahabbai daga ciki an kawo maganar tabi'ai da wanda suka zo baya daga cikin wato at-tabi'ina lahum bi ihsan نعم
حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا معين بن حماد قال قال أبو إسحاق قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معين بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في حق الحديث حدثنا الحسن نعم يا الحلواني ابن علي قال حدثنا نعيم بن محمد قال ابو اسحاق ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان آه، صاحب الامام مسلم وانا wara'u shine kuma yana da shine ya ruwaito wannan yana da cikin wanda shine ma dai mai ruwa shine riwaya Ibrahim ibn Sufyan yace shahararriyar riwaya sahih muslim كاجي اي دي دي ده مالك موسى عليه السلام. يجي وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابو داود الطيالسي سليمان بن داود عن شعبه دقى شعبه ابن الح- ابن الحجاج عن يونس بن عبيد دقى يونس بن عبيد الماجر الحسن البصري قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث عمرو بن عبيد يا كسن شيء ينا ينحيا او جن روايه الحديث a ga amr a yunus ibn ubayd ya daga cikin a immatu ahli basra na'am
حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح وليس منا قال كذا والله عمرو ولكنه أراد أن يزيد- أن يز- أن يحوزها إلى قوله إلى قوله الكبير
حدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ الانبري يقول قلت لعوف بن ابي جميله yace na ce ma Auf ibn Abi Jamila al-Arabi inna Amr ibn Ubay ɗaya daga cikin a'immatu ahli al-Basra ne yace inna Amr ibn Ubay Amr ibn Ubay din nan dan shine imamul imamu ahli ahli al-Hijza shugaban yan Mu'tazila wanda daga shi ne ma aka ce an samu su mu'tazila dan shi ne ya ya ya fita daga majalisin Hassan al-Basri ya kafa nasa majalisin yana kira ga aqidar su ta korewar kaddara a daga nan aka kira su al-mu'tazila a wa wasu ibn Aqa Mm, wasu ibn Aqa shine ya itikar sai haka ne na'am حدثنا عن الحسن عمرو بن عبيد يمن روايه daga al-Hasan البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شام الله صلى الله عليه وسلم يأتي من حمل علينا السلاح فليس منا والذي يدعو مكاني يمن يأتي مسلمي فليس منا فبايع الإجتماع قال كذب أيايكي والله كذب والله أمر يأتي أمر أريايكي والله ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث سيدي سويكي ya ja wato ya yi wato ya tattara wannan magana ya zuwa ga mummunan bid'arsa ta iya tizani cewar wanda ya sabo to ya fita daga imani tunda an ce falaisa minna yana nufin laisa minna din nan ai ba ba musulmi bane to so yake ya kaf- ya tabbatar da kafirci ga wanda ya yi irfi- ga wanda ya aikata kabira mazhab a a- a a qauluhul khabith abin da yake nufi shine da al-i'tizal نعم نعم شنو؟
حدثنا مساوي أنا أقول نعم
وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن أبي قال حماد فبينا فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله رجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل قال حماد سماه يعني عمرا قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب قال يقول له أيوب إنما نسر أو نفرق من تلك الغرائب نعم وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم ايوب wani mutum ya kasance ya lizinci ayyub as-sakhtiyani wa sami'a minhu ya riwayar a hadisi da gare shi fa faqadahu ayyub sai ayyub ya tambayi ina yake ya dina ganin sa فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم أمر بن عبيد سكت يا أبا بكر أن تنير أيوب كيف يا لزم أمر بن عبيد آه، المعتزلي قال حماد حماد يقول فبينا أنا يوما مع أيوب وترى من أيوب منا تاريخ وقد بكرنا إلى السوق الحالي من جديد متدسسة فجوا ذا الكاسوات قال أدى كاسوات مسلمين كنا متدسسة amma nan yanzu ka za ta yi gaba sun ba zai buɗe kanti ba sai karfe goma sha ɗaya yana can yana baccin safe ga shi kuma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya albarkar al'umma ta a cikin jijjifi ta da wuri banda mu amma in ka je in ka je kudanci kasar nan musamman irin Edo State din nan da aka yi zuba eh aka zuba eh irin su Lagos sai ka gani karfe hudu na asuba sai ka ɗauka tsakanin magariba da nishani mu kuma ana ɗaukar ana ta bacci ka fito kana neman kana neman yan madara da za ka sai ma yara ko suka yi za ka sai ma yara kai ta yawo duk kan tana ko ina an kowa yana gida Gani yadda muka yi nisa daga koyarwar addinin musulunci fastaqbalahu ar-rajul sai mutumin ya haɗu da shi shi wannan mutumin da ya koma majalisin Amr bin Ubay fa sallama alayhi ayyub ayyub sai ya mata sallama وسأله يتنبيش ثم قال له أيوب سنة أيوب يتشي مسا بلغني أنك لدينك ذاك الرجل لا تشوى كان شو أنا ممكن قال حماد سماه أيوب يا أم بشيشي يعني أمر يعني فأمر بن أبي قال نعم يا أبا بكر سينال بشيشي إنه يجيبنا بأشياء غرائب إن أزوامنا لأبوه وأتو بأي ولا ما أصاب قال يقول له أيوب سألوب يسي ماذا إنما نفر أو نفر نفرق من تلك الغرائب أي وأنم باكر أبو بوان بسوك دبري سوك جدوا وسوك جنسو wanda zai kawo wato kusan mutane wani lokaci mutane abin da suke so ke musu wani abu wanda ba wanda yake faɗa in ka je a kowa kullum ana maganar sallah alwala ana maganar hadisan buhari hadisan musu kowa ya san wannan da zai ka samu wani hadisi da ke cikin alkami bai zo a fa'in da wanda ba a jin sa da yake fada falala wanda cikin bukhari cikin kutubu sita gaba ɗaya ba za ta sami ta ba sai a cikin sa wannan shine ilimi malami ke ayyub ya ce min inna ma nafar nafirru ko nafraku min tilka al-bara'i kuma inda aka ce aka tambayi wanda da cikin ayyukan hadisi me yasa ba ka ba ruwanka da wani bayan yana da yana da kyawawan hadisai ya ce min husni ha fararku daga kyan nasu na gudu kyan ne ba na ce wanda suka so Allah da ilimin su na'am
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال قال لا يجلد لا يجلد السكران من النبي فقال كذا أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبي
حدثنا الحجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حماد حماد بن زيد yace kila da ayyub an ce ma ayyub as-sakhtiyani inna amr ibn ubayd rawa inna amr ibn ubayd rawa an al-hasan qala amr ibn ubayd ya rawaito daga hasan al-basri cewa la yuzadu sakranu min an-nabi wanda yake yayi maye mai yin maye daga shan tsini ba za a yi masa haddi ba al-jald ana ana rufin jaldul hadd wato ba za a yi masa bulalar haddi ba wa qala kadha yace kariya yake أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبي إلى جهة من الشيوى wanda ya yi maye daga shan sini za a yi masa bulala don a taku fiyun kuma suna faɗan haka inda inda tsinu ya sai da maye a an san tsinu ko wanda ake sanya dabino a cikin ruwa a bashi ya sumu mai zaƙi to wani lokaci in tsinin in in yi zaƙi in akwai zaƙi sai zama tugiya sai ya sa mayu in aka sha sai ya sa mutum mayu to waɗansu malamai na kufa suna ganin babu ne sha shi haka in dai ba ya zama to ne in dai ba ya zama ko giya ba inda su sun ce giyar da aka haramta ita ce wanda aka yi ta daga ilimi amma in dai dan nabi wanda wanda aka aka tura ta ta zama ko giya daga ilimi amma in dan ilimi ne da ake daga wani abu da ita kamar kore ko dabino to shi wannan ba zai sanya wato ba a haddi a kai to ya ruwaito wannan ya dangana ga Hassan al-Basri ayyub al-Sakhtiyani ya kayyata saboda haka idan mutum ya je an ruwaito ilimi sabanin abin da yake sahihi babu laifi mutum ya ce bayyana ko to kada ya ce a to bari a kada a a ku shiga cikin haƙƙin ku ku ci naman wannan yana daga cikin in ke haka ya aiki ilimi na'am
وحدثني حجاج حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع يقول بلغ ايوب اني اتي عمرا فاقبل علي يوما فقال ارايت رجلا لا تامنه على ديني كيف تامنه على الحديث حدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر يجي حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع نادي سلام بن ابي مطيع yana cewa balaga ayyub anni ati amran labari ya zo ma ayyub cewa ina zuwa wajen amr bin ubay fa aqbala alayya yawman sai wata ran ya fuskance ni fa qala yace ara'aita rajulan ka bani labari mutum ne la ta'amanuhu ala dini baka amince masa ba akan addininsa kaifa ta'amanuhu ala alhadith ya ba ta amince masa wajen riwayar hadisi ma'ana in in an tuhumci mutum akan akan addininsa to lalle ko a tuhumce shi wajen riwayarsa ba a karɓan hadisi sai daga wajen wanda aka amince masa a cikin addininsa wanda yake nuna kan cewa ba wai kawai za a ce a kai ba man ka karki ilimin na su kyani shi da da sharrin a'a sai idan ka san ilimin ba sai idan ka samu idan baka samu wani abu sai a wajensa kuma ka san ba ƙarya yake ba shine za ka karɓa amma idan babu aminci akan addinin sa itlaqan ka da ma ka kusance shi wajen neman ilimin addini wannan ya nuna irin nasihar da malamai magabata suke a kai kenan saboda ya kai shi salat ibn abi mubarak a ɗalibin ilimi yana neman alkhairi saboda haka ya kira shi ya ce masa ta za a yi karin zuwa wajen wannan mutumin da babu aminci gare shi a cikin addinin ka za ka amince ka muka riwayar ilimi رواية حديث عنه صلى الله عليه وسلم بالدليل نعم
وحدثني سلمة بن سلمة بن شديد حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن أبي قبل أن يحدث
نعم آه حدثنا الحميدي حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال سمعت أبا موسى نادى أبو موسى يقول ينا شوى وين أبو موسى نعم نعم نعم أتوقع مريكم أنا يبقى إيه a ba al'ajari ba sai a zai tsaye zuwa ɗaya ne ya zuwa da abu musa haka jama'a haka abu abu ibnu ɗaya ne ya zama tabi ike ne shi ne ba zai zama kuma muhammad ibn musanna ba shi ne ake masa alkunya da abu musa muhammad ibn musanna daga cikin tabakar ibn uyayna ne annabawi bai yi sharhin wannan ba to yin ga insha Allah sai a yi bahasi a gano wani ne Abu Musa yace haddathana Amr bin Ubay Amr bin Ubay ya rawaito mana hadisi qabla an yuhdith tun kafin ya zama to dan bid'a bid'a su ke ta bid'a al-qadar wanda suke ko korewar kaddara masu tsare kawo da kaddara na'am
حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسم فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي
نعم آه يجي حدثني عبيد الله بن معاذ الأنبري حدثنا أبي شين معاذ بن معاذ الأنبري قال كتبت إلى شعبة يجي هارو بتاعي زوار شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واصف إن تنبيسا أكان أبو شيبة قاضي واصف آه شيما تقدم في أول الكتاب آه شيني آه أبو شيبة ابن محمد بن إبراهيم وهو ضعيف قاضي القاضي هو جرم واصف جرم شعبة شعبة ابن عجاج الواصفي فكتب إلي سير وجوه يقول لا تكتب عنه شيئا كذا كرمت وانا حديثي لو جوزنسا ومزق كتابي كراجة للكراجة وسيكة تاوى كلا جميع الآلي لبيت الذي wala kuma mun yi mutum da shi tsoron kaga ya ce ya yi nasiha bai yi mujamala ba saboda kada ya haɗinci Allah da manzonsa amma kuma ya ɗauki mataki da zai tsare lafiyarsa ba komai bane mutum ya tsare lafiyarsa ya ce wa mazir kitabi
malam to me yasa malam za a ga mutum ko da fika ne aka bashi alƙalami zai koma mu eh wannan wannan yana daga cikin rashin lokaci ya shiga da al'amarin al'umma kuma abin da ya faru da sharif ibn abdullahi qadi an-nahai kaga fiqa ne amma ba da ma ta wannan tsaba sai zamanto babu lokacin da zai tsaya ya duba ya nazari kullum yana cikin bikin shari'a yaushe zai tsaya ya duba ya koma ya kiyaye isnadi saboda haka in ya tashi kuma kuma an riga an saba ɗaliban hadisi ba za ta kyale shi ba sun san suna riwaya gare shi sun manta cewa yanzu magashi wani nauyi ya zo na al'umma sai zo shi kai sun yi riwaya shi kuma sai zuwa ruwa ya ce shi kuskure shi kuma suna gani suna cewa a ba nan fa gashi ba yanzu sai da kuma wannan sai sa a ta magana a kansa to waɗansu idan suna da ƴaƴa waɗanda suke ko almajirai waɗanda suke sun riga sun fahimci wannan sai su hana sai su hana ɗalibai masu naci masu zuwa riwaya ko sai a'a a shekh na haifa wannan shine abin da ake ilhaƙinsa da al-ikhtilaf ana ilhaƙinsa ba ikhtilaf bane amma ana ilhaƙinsa da wanda ya makance da wanda ya ji da wanda aka dora masa alƙalanci ko wata wilaya ta al'umma ya shagaltar da shi da bari ya rinka duban su kai yana murada'a a to tamkar wanda girma ya zo masa ne ya zama to haddasa tarihi ai wata mu'amala mu'amalar al-mukhtalif sai a sai a karɓi riwayar da ya ruwaito kafin ya ɗauki kafin ya alƙalanci kafin alƙalanci ya tasiri a kansa wanda ya ruwaito bayan nan kuma sai a yi tawakkufi a kanta نعم
وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب
نعم حدثنا الحلواني حسن بن علي قال سمعت عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمه حماد بن سلمه بن دينار بن سنة أئمة أتباع التابعين عن صالح المري صالح بن بشير المري يا بحديث عن ثابت لا رويت لا حدثت حماد نايما حماد رواية حديثي لدى صالح المري عن ثابت لدى ثابت البناني فقال كذب زكريا وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب نكما جاي جاي محمد حمام بن يحيى العودي كنا وانا حديثي لدى صالح المري فقال كذب زكريا زي كسكوت ثابت البناني أثبت الناس عن ثابت البناني حماد بن سلمة saboda haka wanda ya ruwaito hadisi wanda yake yi ma sabit kuskure amma da yake sani da haka yace shi salih al-murri kaza salih ibn bashir al-murri abu bashir al-basri al-qadi وقيل له المري لأن امرأة من بني مرة أعتقته وأبوه أردي وأمه معتقة معتقة للمرأة المرية وكان صالح رحمه الله حسن الصوت بالقرآن وقد بات بعض من سمع قراءته وكان شديد الخوف من الله تعالى كثير البكاء قال أطفال بن مسلم كان صالح إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفرأك أمره من حزنه وكثرة دفائه كأنه تكلى الله أعلم أما بعد ذلك أكثر كذا daga cikin salihai masu tsoron Allah amma baya amma wajen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mujamala ba mujamala saboda haka ba a karɓi riwayar ba a san yaje ya tabbaci ya ta kasu ya ta kissarsa ya ta tilawarsa ya ba mutane mutane su ji tsoron Allah su kuka su tuba su dawo ga Allah amma in yi zo wajen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to lil hadisi rijal akwai mazan da suke wannan
haka ba sai haƙura ba eh sai haƙura da wasu dan shi bai san cewa shi ba shi da yana da rauni ba a nan ba lallai da sani ba shi ne yake iya iya kansa kenan iya iya wasu kenan ba ganganci ba ne ba ganganci ba ne a inda ganganci ne aka tuce shi a addininsa wannan a kula wannan a ƙaryar da suke nufi ma'ana ya ruwaito ƙarya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bujana ce ƙarya yake ba amma wannan ba wai ana nufin kanta shi muttaham bil kadhib bane inda haka ne kaga da za a ce amma haka abin da suka ce akan sa shine shine ba'i ne a ba shi da tafi wajen riwaya ba su ce masa ba su ce masa kazzab ba wannan kaga can an yi magana akan waɗanda suke a a cikin adalar yanzu kuma ya zo yana magana akan waɗanda ake tuhumar su akan wato haddasu yanzu kamar shi wannan abu shaiba talqabi kaga inda ana tuhumar sa a cikin addinin sa yaushe za a mai da shi alƙali inda alƙali ai sai adali ake nadawa saboda haka da da shuba yake la taktubu anhu shay'a saboda rashin haddari haka zalika salihul mu'min na'am to ka ji ne salih a karbe ka
وحدثني محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة ائتي جرير بن هادي فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن ابن أمارة فإنه يكذب نعم حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان يروي ثم من حديث قال حدثنا ابو داود بن سليمان بن داود صاحب المسند الطيالسي قال قال لي شعبه شعبه يشني ائتي جرير بن حازم جيك وجن جرير بن حازم فقل له كشي ماذا لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عماره في هلك جريك كي روايه لدى الحسن بن عماره بقى. الحسن بن عماره متفق على بعثه وتركه وعمارة بضم العين بضم العين الحسن ابن عمارة آه wannan ya shahara da cewa ba iki ba a riwaya da gare shi mutafaqun ala sa'ad yace ma jarir ibn hadin la tarwi amshi la yahillu laka an tarbi halatta kai riwaya daga wajen sa ba wanda shi shi ubai na ganin idan mutum mai rauni ne bai halatta ma mutum ya riwaya daga wajen sa ba waɗansu kuma suna ganin a'a ko mai rauni ne a riwaya daga wajen sa dan a san hadisi kamar yadda Sufyan Thawri yake cewa yana riwaya daga hadisan rawi dan kada wani ya zo ya canza musu isnadi ya rakaba musu wani isnadi tsaftatacce amma in in ya san wannan hadisan yana gani shi a wannan hadisan wani ne ake musu kuskure na'am
قال أبو داود na'am Abu Dawud yace قلت لشعبة وكيف ذاك sai yace mashuba wa kaifa za ta yaya haka me yasa bai halatta bane ya riwaya daga gare shi فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا نعم يجي حدثنا عن الحكم يا رويتو من الحك- الحكم ابن عتيبة بأشياء ودنسو أبو بوا لم أجد لها أصلا بل سام أسلي أجريس معنى بل ساميس أوجن ونبا وندي رواية بوجن الحكم معنى واتو يرويتو حديث الحكم جدا لبن حكم da muka yi karatu a wajensu duba wajensu ba wanda ya ban ji wani ya rubuto wannan hadisin ba sai shi kadai kuma in duba in ga waɗanda suka yi riwayar had- alma- malaman hakan ai a sa'annin hakan babu wani wanda ya yi tarayya da hakan wajen rubuto wannan in duba malaman hakan in ga ba wanda ya yi riwaya irin wannan daga wajen malaman hakan dole shi abin da ake cewa abin da yake ba shi da asali ibn hibban a cikin muqaddima ta sama jumu'in yayi bayani yadda ake gano malam abin da yake ba shi da asali ba wai ana nufin ya saba ma abin da yake sananne a cikin addini ba a ya zo abu ya zo da abu wanda yake bako ba ba wanda yake faɗan su shi a tabakar a tabakar sa da tabakar malamin nasa da tabakar malamin malamin nasa to wannan shine kuma bai tuhumci kansa ba to idan wanda yana daga cikin alamar kus- cewa a mai a rawi mun karɓi hadisi ya rubuta abin da ba shi da asali na قال قلت له sai na ce masa بأي شيء bi ayi shay'in da saboda ni قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قتل أحد sai na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar jana'iza ya yi sallar gawa ala fatna uhud akan wanda suka aka kashe su a wajen yakin uhud uhud فقال ya ce لم يصلي عليهم فقال الحكم بن فqala lam عمار yusalli alaihi alhakam sai ya ce mun annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu sallah ba
فقال الحكم بن عمارة عن الحكم الحسن ابن أمارة يجي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليهم ودفنهم قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا قال يصلى عليهم قلت من حديث من يروى قال يروى عن الحسن البصري فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يعي بن الجزار عن علي نعم آه يجي آه ناشي مع الحكم أص- آه، النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا يصلى أكن قتلا أحد فقال لن يصلي عليه يجي بيمس صلى بقى شيكو الحسن ابن أمارة سيرويته عن الحكم عن نقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمس صلى يا بني وكان إيه كده sai ya saba ma ya saba ma abinda shu'ba ya tambayi hakan da kansa qultu lil hakam nace ma hakan ma taqulu fi auladi zina me kake me magana me kaulinka akan ya'yan zina qala yusalla alaihi ay musalla qultu min hadithi man yurwa daga hadisin wa qala yurwa an al-hasan al-basri Ah, ana ruwaito wannan hadisin daga al-hasan al-basri Ah, wato kaulin fatuwar hasan al-basri ce قال الحسن ابن عمارة شوف الحسن ابن عمارة كيف حدثنا الحكم الحكم يروي أن يحيى ابن الجزار عن علي سير مسح إسنادي هذا هو سيدنا علي شي دليل سجنا شي دا أبن دي- آه، الحكم دا شي دا يروي آه، شو ما يروي كل الحكم ابن قتيبة كما يدي شما الحكم ابن عمارة to ga abin da ya ruwaito daga gare shi shi kuma alhakan ya zo da abu shine ma'ana yana wato tafsirin ya ruwaito mala aslan abin da ba shi da asali
قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محجوج وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورث ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب
نعم حدثنا الحسن الحلواني حسن ابن علي يجي سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون يا أنبتشي زياد ابن ميمون آه زياد ابن ميمون الواسطي آه، عفوا زياد ابن ميمون البصري أبو عمار ضعيف قال البخاري- قال البخاري في تاريخه تركوه آه، يجي لقيت آه، آه، زي- فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا لا رزقي بشيء يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي إمام أهل الواسط ما لم إمام أحمد بن حنبل يجي na rantse ba zan yi ruwaya daga wajensa ba ba zan ruwaito komai daga wajensa ba wala an Khalid ibn Mahdud haka ba zan ruwaito komai daga wajen Khalid ibn Mahdud ba shine al-Wasiti shi ma da'ifun da'afahum nasa'i wa kunyatuhu Abu Rawh ra'a Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa qala yace shi Yazid ibn Harun kenan labitu Ziyad ibn Maymun na ga Ziyad ibn Maymun fa sa'altuhu an hadith sai ya tabbi kan wani hadisin fa haddathani bihi an Bakr al-Muzani sai ya rawaito mu hadisin daga Bakr ibn Abdullah al-Muzani thumma utu ilayhi sai na koma wajensa fa haddathani bihi an Muwarrid sai ya rawaito mu wannan hadisin an Muwarrid ne da Ijli ثم عدت اليه رفعت كوما وسا فحدثني به عن الحسن يقول شيء عن الحسن البصري وقلت لك وكان ينسبهما الى الكذب شيء يزيد ينا دنجن تاسو su su su biyu su a kenan da a a yau shi ka nemi ko wannan tambaya وكان ينسبهما إلى الكذب الضمير يعود إلى من؟ نعم زياد بن ميمون da Khalid ibn Mas'ud yawa da Khalid da su su biyu su ne ay yansibuhu ma ila al-kalim na'am قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زيادة بن ميمون فنسبه إلى الكذب to yace Qulwani yace samitu Abdul Samad Abdul Samad ibn Abdul Wahid wa dhakartu indahu Ziyad ibn Maymun na ambaci Ziyad ibn Maymun a wajensa fa nasabahu ila al-kalim sai nan da tashi zuwa ga yin karya wajen riwaya
قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي رحمه الله قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطار الطارفي الذي روى لنا النضر بن شميل قال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن عنس فقال أرأيتما رجلا يذنب في فيتوب أليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم قال ما سمعت من أنس رضي الله عنه من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا لا تعلمان أني لم ألق أنسا قال أبو داود رحمه الله فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه
na'am آه، نعم حدثنا محمود بن غيلان يأتي محمود أو حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي نادي ناجي مع أبو داود الطيالسي صاحب المسند سليمان بن داود الطيالسي قال أكثرت عن عباد بن منصور كايوي كمجانا أكان عباد بن منصور آه، عباد بن منصور قال ابن مسعود كأنه تقدمكم وأنا منتج فما فما لك لم تسمع منه حديث الأبطار ليس بكي رواية حديث الأبطار الذي روى لنا النبر ابن شميل ولا نبر ابن شميل يرويكم منشي حديث الأبطار إنه حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء أبطارة كانت بالمدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها في فضل الزوج وهو حديث طويل غير صحيح ذكره ابن وضاح بكماله ويقال إن هذه الأبقارة هي الحولاء بنت كويت ابن وضاح صاحب ال ال- ال- المحدثات kenan yace uskut fa qala qala li uskut yace yi shiru ana laqitu ziyad ibn maimun ni ya hadu da ziyad ibn maimun wa abdurrahman ibn mahdi da abdurrahman ibn mahdi fa sa'alnahu muka tambaye shi fa qulna lahu muka ce masa hadhihi al-ahadith allati tarwiha an anas muka ce mashi ziyad ibn maimun kenan wannan hadisan da kai ruwaitowa daga anas fa qala ara'aytu ma rajulan yubnidu fa yatubu alaysa yatubu Allahu alayhi duk ban labari mutum ne yana yin zunubi sai ya tuba ba Allah zai karɓi tubansa ba bunna na'a qala ma sami'tu min anas min za qalilan wala kathira ban ji daga wajen anas daga wayannan hadisan ba ko kaɗan ko da yawa in kana la ya'lamu an-nas fa antuma la ta'lamani anni lam alqa anasan hakika mutane ba su sani ba فأنتما كما لا تعلمان كما بكسنما أني لم ألقى أنسا شريبا بالبرهان أنسا قال أبو داود أبو داود يقول فبلغنا بعد أنه يروي sai muka ji cewa ya ci gaba da yin riwaya fa atainahu muka zo masa ana wa abdurrahman wa abdurrahman ila abdurrahman fa qala sai shi atu na tuba thumma kana ba'du yuhaddith sani ci gaba da riwaya hadisi fa taraknahu sai muka nuna riwaya da ya san cewar wato su za su gane saboda haka dai ya tsira daga sharrin daga daga daga sharrin su a shi a wajen da sharri ne saboda haka ya gaya musu abin da za su kyale shi ci gaba da yin abin nan ɗinsa ana samun irin waɗannan a cikin mutane Allah mu musta na قال
alaikum salam Malam
akwai hukuma amma ba kuma shi yasa ai akwai hukuma kuma tana ɗaukar mataki shi yasa shi uba yana cewa ko ni ka dina waya ko in je in gaya musu ba a hukuma tana shiga sai ta ɗaura mutum ko ta hana shi riwaya in ya ci gaba kuma a kulle shi shi uba ya zo a illa a abin nan ko dai ko dai ka dina waya wa illa a adai kika so ba ba haka ban je in gaya masa akwai waɗanda ga kamar wannan a shi wannan wanda ya gabata wannan ya sunansa ne yau ko ya zo wanda aka kashe shi a nan da ya da awar annabci Eh? ba abu abdurrahim ba wanda yake tare da abu abdurrahim ba آه. إيه المغيرة إيه المغيرة بن سعيد المغيرة بن سعيد بدأت الهجعة على الزندقة هذا مش ما أقول حكومة دا وانا آه، آه، خالد بن عبد الله القصري لوقت ذاك بنوني زنديقي za a kashe shi saboda kira kirkiro hadisan ɗaya da yake yi sai ya ɓata lokacin kuma kuke yi na na na ruwaito hadisai dubin ne suna nan a harshen mutane ana ta riwaya su din na ƙarya ne din na ƙarya ne na sanya ku kun karya azumi ranar a cikin ramadan na sanya ku kun yi azumi ba a ranar ramadan ba dan kun shi ne sai yake cewa ya adu Allah da ita ma wannan wata makida ce a lokacin yake so sake wa musulunci wata makida yanzu in yace ya ruwaito hadisai dubu duk suna nan sun yaɗu a cikin harshen mutane ba sai sun yawa mutane shakka a cikin dukkan hadisan ba wataƙila ma in an in ya ji hadisi ya shiga wataƙila ma hadisan wannan sai iska ne saboda haka sai sai haka ya sa mutane shakka wai ya sake yin wata makidar sai Khalid ibn Abdullah al-Qasri yace ya adu Allah muna da jahabiza irin su Abdurrahman ibn irin su Abdullah ibn al-Mubarak da wannan ne guda uku ya faɗa daga cikin hufazul hadith yake za su za su tankaɗe su rairaye waɗannan hadisan ƙaryar da ta ƙirƙiro su don al'umma su san su saboda haka kaga sai ya nuna a sai ya maganin wannan sirrin nasa wato masu yaƙi da addini ba ba biyu suke wannan baki da ba ta ga shi dai za a kashe shi amma ya sake yin wata baki da zai daɗa ƙara sa mutane ƙarya kamar yadda a ɗan shi'a ne suke cewa a, akwai wani littafi na nan an ruwaito shi a, a, a, a سبعون صحابي مخ... آ... آ... آ... مختلف عن الصحابي guda saba'in na ƙarya dan da ke fara faɗan wannan shi ne lokacin da muka yi muka yi a hada turaku baini wa baina sai maka yanzu wato kaga kana cewa mutane mutane saba'in hadisi sahabbai saba'in na ƙarya wato so kuke duk wani hadisi da mutum ya ji sai ya zo wajen ka ya tambaye ka cewa wannan sahabin yana daga cikin wannan sabbi na sahabi mukhtalafin ko baya ciki ka ka sanya wa mutane shakka akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kuma shine maqsudin su shine maqsudin ɗan shi'a ba wai wata hujja bace ba wai wani kan cewa wani ilimi ne ya tabbatar ba kawai dan ayyaki da addini na'am
قال وحدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابا قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن علقة عقله قال شبابا وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ الروح عرضا قال فقيل له أي شيء هذا قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح
سمعت نعم يجي حدثنا الحسن الحلواني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا شبابه شبابه بن الزوار يجي كان عبد القدوس آه عبد القدوس آه ومن صاحب ال آه س- آه شايفه تقدم هو عبد القدوس ya kamata mu rinka zuwa da tafribin tahajjud da Allah ku rinka dan so mana irin wannan yau kai a tafrib ne إيه.
yau ku nemo wani abu ku yi su gaba da kai كان عبد القدوس يحدثنا يا كسن شيء أنا من رواية حديثي فيقول سويد بن غ- فيقول سويد بن أقلة saboda rashin sanin hadisi su'aib ibn ghafala ne ba sai ce su'aib ibn aqala su'aib ibn ghafala saboda bai san hadisin ba da yi riwaya hadisin ba kawai takardu ne ya gani sai yake riwaya shi ma yake cewa malamin hadisi ne bayan bai iya ba fa yaqulu su'aib ibn aqala qala shababa sai shababa yake wa sami'tu abdul quddus yaqul naji abdul quddus yana cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yutakhadha ar-rawhu araban annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ɗauki iska ta zama to araban wato mai tohowa ta gefe a karara gefe eh shi yasa ai aka ce masa faqila lahu ayyu shay'in hada wannan ne yake nufi qala ya'ani abinda ake nufi tuttakhadhu quwwatu wato ayi ayi taga fi haɗin a cikin bango ليدخل عليها عليه الروم ليس كذلك هو فأنا صلى الله عليه وسلم يا أتني كنت أقول حديثي من أنه صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا الروح غرضا بالغيب أنه صلى الله عليه وسلم يا هنا أتوكي وأنا أبو ميري أسن يا شي حدثي جزاء رزقين جزاء رزقين koyon harbi da shi eh karan bara to karan bara haka ake fada sabo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to saboda ilimin hadisin shi gege da shi ba har ba fannin sa bane yaje shiga da karfi da yake sai yayi kuma yace a dauki amma ya mai da kansa malami ana riwaya daga wajen sa amma ka irin wannan kuskuren da yake su'ayl ibn suwayd ibn ghafala sai ce masa su'ayl suwayd ibn aqala kuma wannan hadisin yanda yake tasfikin sa an yutakhadha الروح غرضا يجي الروح عرضا وما أحد يسألون مين معناتها هي كاو تفسير wato ma'ana ba a yin wato windo a jikin bango wanda wani kira da rike shi waye kage yanzu wannan inda ya zai wannan ya je ya wannan kan shi kenan sai ya zo ya ta cewa mutane kage mutane sun saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am قال مسلم وسمعت, وسمعت عبيد الله بن عمر بن, ال- بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد رحمه الله يقول لرجله بعدما جلس مهدي بن بلال بأيامه ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم قال نعم يا أبا إسماعيل نعم آه الإمام مسلم يأتي وسمعت عبيد الله بن عمر القوا- بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل نادي أبل- آه، آه، حماد بن بن زيد هنا شيء ونمتم بعد ما جلس مهدي بن هلال bayan mahadi ibn hilal ya zauna bi ayyami da waɗansu kwanaki ya ce ma hadihi al-ainul bariha allati naba'at fi qibalakum wannan fidaniyar mai daɗi fa da ta zo da ta da wato ta take gudana a wajen ku ƙara na'am ya ba ismail yace eh haka ne wannan kinaya ne akan cewa shi wannan mahadi ibn hilal wato da'ifi ne mai rauni ne shi ne suka yi matsayin wafaka da shi Sa- wato ya zo ne sabon zuwa garin a ya zo da abubuwa waɗanda suke ba sanannu ba a aka tuhumce shi a ya zama to ba a karɓe shi ba rauninsa ya bayyana shine yake yin magana abu isma'il shine kunya amma bin zai
قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت عباء أوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي
yace Hassan ibn Hassan ibn Ali al-Hulwani yace sami'tu Affan naji Affan yana cewa sami'tu Aba Awana wa ba al-Yashkuri qala yace ma balagani an Hasan hadithun babu wani hadisi da zai riske ni riwayat za ta zo min daga al-Hasan al-Basri kenan illa ataitu bihi Aban ibn Abi Ayyash fa shi na zo da shi wajen Abbas ibn Abi Ayyash fa qara'ahu alayya sai karanta min kamar hadisin sa ne wani ya ji ba hadisin sa bane amma sai karanta shi wanda yake wanda yake nuna wato rashin adalcin abani ibn abi ayyash shi yasa ma kuma yake matruf a wajen malaman hadisi saboda yana yin da'awar sama'a ma lam yasma ya ji abin da bai yi ba
قال وحدثنا سويد بن سعيد ku rinka cewa haddasa ku rinka watsa ku rinka ku rinka bayyana hamzan nan a haifata hannan ta ta haddasa na نعم kun da shi haddasa na din nan sai ya zama to kamar kun sai ya zama to kun mai da shi kun mai da shi kun mai da na din ita ce fa'il نعم
haddasa na na'am قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحوا من ألف حديث قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة
نعم حدثنا وحدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد يروي من هنا حديث قال حدثنا علي بن مسلم قال سمعت انا وحمزه الزيات إلى حمزه الزيات حمزه القاري المقري ما له قراءة يجي من جي رواية من رواية دقى أبان بن أبي أياش نحو من ألف حديث قسم حديثي دبو قال علي علي يجي فلقيت حمزة سينا حدد حمزة فأخبرني سيبان لاباني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شوى يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أشهم مفركي آه، يا يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أشهم مفركي فأعرض عليه ما سمع من أبان سيب نونا مسا أبن لي وجن أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا ba abin da zai na hadisan sai ɗan kaɗan hamsatan au sita biyar ko shida wannan kada a kula ba a tabbatar da hukunci da mafarki qala al-qadi iyaw hada wa mithluhu istinasun wa istinhar ana kawo shi ne dan ɗebewar hasu dan nutsuwar zuci alama ta karrara min ba fi aban cewa abu ne wanda yake ya tabbata ba wanda shi dalilin cewa aban ba ne نعم ba za ta hukunci da mafarki ba wajen a ce da'if a dai samu nutsuwa ne a kan wannan li'annahu la annahu yuqta bi amri mana ba wai ana yanke hukunci ne da al'amarin mafarki ba
yace ko an san bakiya ka rubuta hadisai ko riwaya daga bakiya bakiya a bakiya ta jirwani a al-dimashqi kenan اكتب عن بقية ما روى عن المعروف أقول له كل ده سنبلغ ما سوى الحديث ولا تكن عن ما روى عن غير المعروف تذكر ويكون الجميع أقول له كل ده وأنا مخصوص وأن المجاهيل من البيت سبب زيرو بعض البحث ولا تكتب عن اسماعيل بن ايام ما روى عن المعروفين ولا عن غيره اسماعيل بن ايام وكذا تبويب عن الصدق الذي يكون من وقت الذي كان له دول ما اكتب من الموضوع كان له كذا تبويب عن الايام ولا مش ما ترى ابو اسحاق الكباري وانما شما شامي ابو اسحاق الكباري ابراهيم بن محمد بن الحسن بن خالد الكوفي المجمع على جلالته وتحكيمه في الدين وتحكيمه وأن هذا الذي قاله أبو إسحاق البدائي في إسماعيل خلاف قول الجمهور فقالوا من قول من يقول عن المالكي قال عباس سمعت يحيى بن معين بن إسماعيل بن إياش كذا وكان أحب إلي إلى أهل الشام من بقية قال ابن أبي حيثما سمعت يحيى بن معين يقول هو كذا والجلابيون يكرهون حديثه وقال البخاري ما روى عن الشاميين أصح وقال أمر أبي أمر بن أبي الخلاف ما حدث عن اهل بلاده فصحيح واذا حدث عن اهل المدينه مثل هشام بن عروه ويحيى بن سعيد وسعيد بن عبد الصالح فليس بشيء. ولنا الربوات التي ما لم الشام هي ابن وليد اسماعيل بن عياش ما لم الشام من المسلمين هو سن شهر الروايه شي بقيه يا المشكله سوى من تدريس yana da yawan sufuri wanda duk na hannun sufuri da suya saboda haka idan ya rubuto hadisi don malamin sa baki ne zai zama da ne shi ne malamin ya kawo na sama haka kuma malamin malamin sa baki ne shi ne shi ne malamin malamin da ke haɗe shi da na sama daga ba za ka gane a cikin sinadarin da ke shi ne baqiyat ibn walid shi ne aka ce ne ne wai to hadisi an yi mana da ko su sanannun masu riwaya ko da ta amma in rubo ta ce ba ma abu ba da ta amma sai ai ya samu ko ta ba su hada fadali المعروفين وغير المعروفين بالدليل من الاستقبال amma abin da ke kuma ba da shi da nake da Ismail bin Ayyas shi ne ana yin shi idan yin biyu daga malaman garin su an sham da ana taɓar Abbas amma in yi wasu daga malaman daga malaman da ba ɗan garin su ba kuma malaman Hijaz malaman Madina da irin malaman Kufa ma'anan ba ya kiyaye ko da ka ga amince ne amma wani shi ake cewa na tauhidin muqayyad an amintar da shi amma tare da ilimi ba da aka ci shi ba ilimi ba amintacce ne wajen rubuto riwaya daga malaman garin su amma in ba da malaman garin su ba to ba amintacce ba ne amma abu samun fazalin ya yi tarbiyyin sa mutu ya kai saba to abin da ya sa imam muslim ya kawo wannan imam muslim ya kawo domin ya nuna mana da ba da wato abubuwa misalai na yadda wato malamai na hadisi suke magana a kan masu riwayar hadisi wajen da za a suka a kan su ko kuma a tafi riwayar su kaga sai mu tsaya na wani wani tsara cewa shi ne
نعم نعم على على لا تعمل لا تعمله على ديني نعم dangane da hadisi to ai saboda an ce inna hadal ilma din wannan ilimin na hadisi addini fanzuru amma ta'khuduna dinakum ta'khuduna dinakum sai ku duk wanda za ku ba addinin ku da wajen sa amma ka je kana sha'anin harkar noma ai ba addini bane harkar noma dan babu ga inda ba na addini bane babu laifi idan ka yi za ka ga da yawa daga cikin malamin irin su mubarrid duk malaman mu'tazila ne amma an ruwaya daga wajen su ba komai alaikum salam na'am na'am eh shi ne sa'ad ibn abi waqqas shine malik malik ibn ruhai az-zuhri na'am nasrul wurud akwai a internet akwai pdf ɗinsa ko ma kun ce a sai na kuma da kwafi ɗaya za ku iya samun sa a intanet akwai pdf ɗin saboda shine sharhi wanda yake da nake ganin mafi sauki amma nashrul bunur yana da wahala nashrul bunur yana da wahala na to kenan ga technology wanda yake so sai ya sai ya sai ya je ya kai masu printer sai su masa print za a sanya muku PDF file ɗin gabaki ɗaya kawai dan na za ku yi ko kai wajen masu internet cafe sai su buga mu in ma ko mutum zai zo da shi ne a cikin computer ko a cikin waya ba gara ka zo da shi a takarda bisa ka zo da shi a waya wanda yake so sai ce ce a buga masa zai saya amma gaje mutum ya je buga ya rasa mai saya na'am akwai wata tambayar to a insha Allah an Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu fara shi wannan darasin namu na usulul fiqh da bidayatul mujtahid Uh, nah. eh? Eh, to ya danganta me shawara a fara bidaya da safe na na a fara usul din da safe a to ai ba bari mu farki eh haka ne wanda suke cewa wanda suke so a fara da usul su daga hannu usul a fara da nashrul bunud a fara da nashrul bunud eh nasrul wurud eh usul ba to ku aje hannunku ku aje hannunku da wanda suke so a fara da bidayatul mujtahid akwai difference da yawa gara a fara da usul za a fara kenan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا من أئمة المتقين واجعلنا من الدعاة الصادقين إليك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.